الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نستجير بالله تعالى من النار عباد الله يقول الله عز وجل في محكم تنزيله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى ويقول أيضا في سورة النساء لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولو الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفي صحيح مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان أيها المسلمون في هذا الحديث الصحيح الصريح يبين الله عز وجل أن المؤمن القوي ومعنى القوة في الحديث قوة الإيمان وذلك لأن قوة الإيمان هي التي تجعل العبد يطيع الله تعالى بصورة مستمرة قوة الإيمان هي التي تجعل العبد مع الله عز وجل ليله ونهاره هي التي تجعل, الله تجعل العبد يبقى مع ربه في حركاته وفي سكناته وفي جميع تصرفاته ولذلك قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله وفي ذلك إثبات المحبة لله تعالى وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ثم قال وفي كل خير وهذا يدل على عدل النبي صلى الله عليه وسلم وعدل الإسلام أن الشخصين اثنين إذا تفرقا في صفة واجتمعا في صفة أخرى تجمعهما في صفة جامعة وتفرقهما في صفة فارقة وهذا كقول الله عز وجل في سورة المائدة لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم حرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز احرص على ما ينفعك في دنياك أو ينفعك في آخرتك احرص على ما ينفعك احرص عليه واطلبه بجد فاطلب الدنيا كأنك تعيش فيها أبدا واطلب الآخرة كأنك تموت غدا احرص على ما ينفعك واستعن بالله لأن العبد إذا لم يستعين بالله لا سبيل للوصول إلى مطلوبه فاستعن بالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل قل دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وكذلك في قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من عباس فقال له إذا استعنت فاستعن بالله وهنا كذلك أيضا قال صلى الله عليه وسلم استعن بالله ولا تعجز إذا لم يعنك الله فيما تريده فليس لمخلوق إليه سبيل وإن هو لم يرشدك في كل مسلك ضللت ولو أن السماك دليل فاستعن بالله عز وجل ولا تعجز ولا تعجز في شيء تريده وتقصده ينفعك في دينك أو ينفعك في دنياك أو في آخرتك استعن بالله ولا تعجز فعاجز الرأي بضياء لفرصته حتى إذا فات أمر عاتب القدر استعن بالله ولا تعجز فإن حرصت عليه وفعلت ما ينبغي أن تفعل وقمت عليه بالدوام وحرصت على الحصول عليه ثم فاتك بعد ذلك فلا تلوم فلا تلوم نفسك ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل والله عز وجل يفعل ما شاء في عباده ويتصرف في عباده بما شاء متى شاء كما شاء كيف شاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وفي الأثر الإلهي يقول الله عز وجل عبدي تشاء وأشاء ولا يكون إلا ما أشاء ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء فعل قال فإن لو تفتح عمل الشيطان ولذلك يكره استعمال أداة لو في محلات الضجر أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله bayan haka ‘yan uwa musulmi abinda hudu ba ta yi bayani a kan shi shine wato wani tsari da wani adalci na Allah subhanahu wa ta'ala a ƙarƙashin wani hadisi na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da wasu ƙawi na Alƙur'ani. Manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Mai imani wanda yake da ƙarfin imani, shi ya yi alheri kuma shi Allah ya so akan wanda yake da raunin imani. Ta ga a nan, Allah ta'ala ya ce ya hisa mai imanin da yake da ƙarfin imani, saboda ƙarfin imani shi zai sa mutum ya ɗore da bautar Allah ya ta yi ba gajiyawa. saboda haka Allah ya kaunar shi akan wanda yake da raunin imani amma sai manzon Allah ya ce kowanne akwai alheri tattare da shi saboda mi saboda akwai sifa wadda ta tattara su dama yana cikin adalci idan wasu mutane guda biyu sun hada akan wata sifa daya sai ka hada su cikin sifar da suka hadu kuma sun rabu a cikin wata sifa sai ka rarrabe su a cikin sifar da suka rarrabu irin shine Allah ta'ala ya ce waɗanda suka ciyar da dukiyansu gabanin a yi fatahu makka ba su daidaituwa da su da waɗanda sai bayan fatahu makka sannan suka ciyar da dukiyansu saboda wancan sun hibadawa lokaci wanda ake da tsananin bukata amma sai Allah ya ce dukkaninsu Allah ya masa tanadin kyaukyawan sakamako saboda ne saboda dukkaninsu ciyarwa suka yi aikin alheri suka aikata haka Allah ta'ala ya faɗi a suratul nisa yace waɗanda suka yi zaman su basu je jihadi ba ba su daidaituwa da waɗanda suka tafi jihadi banda dai wanda Allah ya karbi uzurinsu saboda larurorinsu sai Allah ta'ala yace amma da wanda suka tahi da wanda ba su tahi ba tunda dukkaninsu sahabbai ne mutanen kirki wa kullum wa'adallahu alhusna kowanne daga cikinsu Allah ya mashi tanadin kyaukyawan sakamako kaga Allah ya rarrabe su cikin sifar da suka rabu a cikinta sannan ya game su cikin sifa wadda suka haɗu a cikinta irin haka ne Allah ta'ala ya ce za ka samu wanda suka yi tsananin ƙiyayya ga masu imani latajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahudu sune yahudawa kuma zaka samu wanda suka hi kusanci ga masu imani sune nasara da nasara da yahudu dukkanin su kafirai ne arna ne makiya Allah ne makiya musulunci ne amma ayat qur'ani tace nasaru sun hi sauki sun hi kusanci ga masu imani sun hi nuna masu soyayya da kauna kuma sun hi saukin sha'ani kuma cikinsu ake samun wanda ba su da girman kai suna da tawalu'u amma sai bai shi ana samun irin haka ba cikin yahudawa kaga idan zaka masu adalci dukkanin su kafirai ne kowanne yana karɓa sunan kafiri amma kuma tunda akwai sifa wadda ta rarrabe su to kai ma sai ka rarrabe su ana eh da yahudu da nasara wato ba ɗaya bane nasara sun yi ɗan dama-dama akan yahudu amma dai gaba ɗayan su kafirai ne sifar da ta hada da sifar da ta rarraba to shine a wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace mai imani wanda yake da ƙarfin imani yahi alheri Allah yahi son shi sama ga mai imani wanda yake da raunin imani sai ce amma gaba ɗayan su kowanne akwai alheri tattare da shi tunda mai imani kai manzo Allah yake cewa kai kwaɗayin abin da zai amfane ka duk abin da zai amfane ka a duniya ko ya amfane ka a lahira to kai kwaɗayin shi ka tashi tsaye ka neme shi ka yi kwaɗayen abin da zai amfane ka sannan sai ya ce sai ka nemi taimakon Allah kuma saboda in baka nemi taimakon Allah ba duk ƙwazonka da neman ka zahin neman ka bai iya kawo maka samu saboda ka sai ka nemi taimakon Allah wasta'in billah kamar yadda neman taimakon Allah aiki ne na musulmi muna karantawa kullum iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah kai kadai muka ɗauki alkawalin za mu bauta ma kuma gare ka ne kaɗai muka ɗauki alkawali za mu nemi taimako a wajen cimma bukatocinmu na duniya da na lahira iyaka na'budu wa iyaka nasta'in haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa ma sahabin shi Mu'az ibn Jabal yace ya kai Mu'az kar ka yarda bayan wata sallar farilla a sallame ka tashi ka tahi ba tare da kace ba Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika ya Allah ka taimake ni ka taimaka mana akan wato yawan ambatanka da kuma gode maka da kyautata bautarka ashe in Allah bai taimake ka ba cikin abin da kake so to babu wani dan adam babu wani mahaluki a duniya wanda ya isa ya kama maka babu wani wanda ya isa ya taimake ka shi yasa babban wanda ake neman taimakon shi shine Allah in ka nemi taimakon Allah baya hana daga baya ka bi matakai wanda wato sauran mutane kake ganin za su iya kama maka saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ka nemi taimakon Allah amma kar ka zama kasashe kada ka kasa wala ta'jaz saboda kasawa yana sa karshe mutum ya dor ya dawo ya dora zargin a Allah ko yana cewa kaddara haka Allah ya kaddara kai kuma alhali ko muci ba kai ba bisa kan abu to ba a san haka na a musulunci an hisan abin da kake nema ka tashi ka neme shi da gaske bayan ka neme shi sai ya kubce ma ba ka yi iya abin da ya dace sai baka samu mutu lokacin sai ka ce haka Allah ya kaddara haka Allah ya so yanzu kai daidai amma in kai rauni kai ragwanci baka ma yi abin da ya dace ba to daga baya ka dawo kana zargin kaddara kai koyi da mushrikai idan kai kwance baka yi abin da ya dace ba daga baya sai ka dawo kana zargin kaddara to yanzu koyi ne kake da mushrikai sai yaqulu allazina ashraku law sha Allahu ma ashrakana haka Allah ya faɗi yace da sannu zaka ji mushrikai suna cewa ai inda Allah ya ga dama da ba mu wannan shirkai ba ai Allah ne ya kaddara shi ya so muka yi ta wannan irin maganar mushrikai ce mutum kwance kamar ruwa ba abin da kai kuma daga baka dawo kana zargin cewa Allah ne ya tsara ma haka dan haka manzon Allah yace mun kai kwadayin abin da zai amfane ka sannan ka nemi taimakon Allah kar ka saki ka zama kasashe ko rago to kayi kwadayi ka nemi taimakon Allah ba ka yi rangwanci ba ka yi iya abin da ya dace sai abin bai samu ba to kai musulmi ne ba arne ba sai ka maida ma Allah lamarin shi ka ce haka ne Allah ya kaddara haka Allah ya so to nan ka yi daidai shi yasa manzo Allah sallallahu ya ce idan ka yi abin da ya dace kuma kan nemi taimakon Allah kuma baka yi ragwanci ba fa in asabaka shay'un idan wani abu ya same ka wanda ba shi kaso ba fa qul qaddara Allah ka ce haka Allah ya kaddara fa ma sha a fa'al abinda Allah ya ga dama yake aikatawa saboda dama komai ga hannun Allah yake shi yake jujjuyawa cikin lamarin bayan shi shi yake tabbatar da abu ko kaso ko kaki dole abin da ya tabbatar shi ne tabbatacce sannan shi yake janye alheri shi yake kawo alheri da haka ya ce karkace karkada kana cewa wala taqul law anni fa'altu karkace da dai na aikata kaza to da kaza da kaza a a wannan cikin dukkanin al'amurra na rayuwa kenan mu nemi taimakon Allah mu yi kwaɗayin alheri wanda zai amfani mu a duniyarmu da lahiranmu mu bi hanyoyi masu kyau kan mu yi kwance mu tashi tsaye sannan in Allah ya yi hikimar shi ya yi gwaninta shi to mu bar mashi dama shi ke jujjuya duniyar ba kai ke juya ta ba inda duniya ga hannunka take kai ne mala'ikan da aka wakilta ka ɗora juya ta ga hannunka butan daddan na duniya yake lokacin sai ka ce dole sai ta ta yanda kake so amma kai baka isa ba ka ce komi sai ya tafi yanda kake so a sai dai yanda Allah yake so amma ta sha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin kisa Allah yace ya kai bawa na tasha'u wa asha'u kai kana so ni ma ina so wala yakunu illa ma ashau amma ba abin da yake faruwa sai abin da naso ba abin da kaso kai kana da so ni ina da so insha Allah amma Allah yace babu abin da ke tabbatuwa sai abin da naso saboda ka in Allah ya so kai ma ka so to son Allah zai tabbata kai kuma son kai tarwace saboda haka Allah ta'ala ga hannun shi dukkan komai suke abin da ya so shi yake faru wanda bai so ba kuma ba zai faru ba saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace karka dawo kana inda inda dadai dadai a fa inna law kaga dadai kin nan taftahu amalan shaytan tana budo aikin shedan me yasa manzo Allah yace tana budo aikin shedan domin tana cire mutum daga asali na yarda da cewa Allah shi yake tafiyar da komai a duniya yasa malamai suka ce makaruhi ne mutum ya dora cewa dadai ko inda dai inda dai musamman ma a wajaje na raki da gajen dangana nan ba a san dadi amma in ba wajen raki bane wannan babu matsala ko manzo Allah sallallahu yayi amfani da kalmar dadai lawis taqbaltu min amri mastadbartu kenan yace dadai na fuskanci abin da ya wuce na lamari na da kyau da ban yi kaza ba sai bayan kaza ina wannan babu matsala idan ba wurin raki bane da kuma wato kasa sallawa ma kaddara ta Allah subhanahu wataala muna fatan Allah ta'ala ya ƙara ma rayuwarmu albarka muna roƙon Allah waɗanda suke da buƙatoci na alkhairi Allah ta'ala biya mu baki daya waɗanda suke fama da cututtuka da rashin lafiya Allah ta'ala ka yayi mana musulmi ƴan uwanmu wanda suke fama da matsaloli tashi hankali da tuntunu a sassanni na duniya daban-daban Allah ta'ala ka yayi Allah ta'ala ka ba su mahita su kuma yahudawa masu zaluntar ƴan uwanmu musulmi a Falastin Allah ka ƙara masu bala'i da kata'i da mugun abu ya Allah gobarar nan da ka tada Allah ka saka ta mutu ya Allah ka ƙara balbal balbalin bala'i ka ƙara galgala masu wuta ya Allah ya Allah ka kawo wata masifar ta daban wanda ba a san da ita ba ta murƙushe su ya Allah ba su kaɗai ba duk wanda yake zaluntar musulmi a faɗin duniya ko a ina yake ko baki ko hari ko ɗan uwanmu ko na manisancinmu ko wanda muka sani ko wanda ba mu sani ba duk wanda yake da burin ya cutar da musulmi ya kuntata mai ba akan haƙi ba ya Allah kai ne mai komi ga hannunka yake Allah mun sanya shi ga hannunka kamar hukuncin da ya dace ya Allah karka ba wani dan adam dama ya zalunci wani musulmi a faɗin duniya duk musulmin da yake karkashin zaluncin wasu azzalumai ko karkashin danniya ta wasu masu danniya ko karkashin murkusa ta wasu masu murkusa Allah ka cece shi ka bashi mahita Allah ka kama mashi Allah ta'ala ka kama mai cikin al'amuran shi muna roƙonka da sunayenka masu tsarki Allah ka sa wannan damuna da take fuskantar mu ta zamo damuna mai cike da alkhairi da albarka Allah ta'ala ka ƙara yau da ta mu a cikin rayuwarmu Allah ka sanya kalmar shahada ta zamo shine karshen furucin mu a duniya Allah ka mu kyaukyawar cikawa da rahamarka muna roƙonka ya Allah ka ƙara taimakon shugabannin mu akan yin abin da zai zama alheri ga al'umma su ya Allah muna roƙonka dukkanin shugabannin mu masu albarka Allah ta'ala ka dawo masu ka kama masu Allah ka kama hannunsu ka hana su kuskure Allah ta'ala ka hana su kauce ma daidai ya Allah duk abin da zai zama wahala da cutarwa ga al'umma Allah ta'ala ka hana su aikatawa ya Allah duk abin da za su tsara ka sa ya zama alheri wanda a ƙarshe wato muna ƙara jinjina ƙwarai ga shugaban ƙasar Nijar lokacin da muka ga ya fidda wato ka'ima ya fidda list doguwa wadda take ɗauke da mutum 180 da ƙari akan cewa waɗannan su ne waɗanda za su ɗora ba da shawara a matsayin 'yan majalisa wanda za su ɗora tattaunawa tare da ba da shawara akan abin da zai tafi a ƙasa babban abin farin ciki shine har da manyan malumanmu duka an sanya su manya-manyan malumanmu kusan mutum ya kusa talatin ko fiye da talatin wanda wasu malumman namu na nan maraɗi wasu kuma malumman namu na zandar wasu malumman namu na difa wannan an yi abin da ba a taɓa yi ba a tarihi kuma duk wani mugu da yake tunanin cewa za a yi aishiwe za a samu matsala wallahi tallahi ya koma gehe sha kallo za a yi abin da ba a taɓa yin shi ba a tarihi a cikin ƙasar Nijar kuma ko nan aka tsaya kaɗai wannan ba Allah ya kafa tarihi wanda babu wani mai baladuwa da ya taɓa kafa shi tun da ake a tarihin Nijar babu a ce ka yarda da ilimin masu ilimi ko ma wani irin ilimi ne ai su sauran mutane saboda renin hankali da kuma cin amana da kuma kin bin doka a ƙasa wanda ilimin ƙur'ani doka shi ake shashasha shi kawai daga cikin gama garin mutane da shi da ɗan tallan haƙi da ɗan dako duwa su ɗaya ba su da ra'ayi ba su da shawara ba su da tacewa cikin ƙasa muna jin ciwon wannan abu saboda mun san babu wani ɗan boko a duniya babu wani ɗan boko wanda ya karanci boko wanda yake da ilimi da wayewa kai abun asha da Allah wadai shine wanda zai dora kallon mu yana cewa abun mamaki wai malamai na ta tsoma baki cikin harkar siyasa wannan jahili ne wannan dolo ne wannan bai san inda duniya ta dosa ba domin kai na harko kai jahi ka san me siyasa ka san me fasara siyasa kalmar siyasa ba faransanci bane ba ingilishi bane ba kalmar siyasa da kanta larabci a siyasatu larabci ne hadisi kararrake da kwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace banu isra'ila sun kasance tasusuhumul anbiya annabawa suke siyasantar da lamarinsu kenan su suke siyasa a rayuwarsu jagoranci shine siyasa ko na alheri ko na sharri shine jagoranci in baka san me fasara siyasa ba ji kake kai ka aza yanda kake ganin waɗannan azzaluman suna cewa su ne 'yan siyasa kada shi ne fasarar siyasa kaga mugun makaryashi ana oh babban dan siyasa ne kaga mugun munafuki ana babban dan siyasa ne kaga mai saba alƙawari na gidan gaba ana babban kai ka aza wannan shine fasarar siyasa eh in dai wannan shine fasarar siyasa a wajenka to kaga dole ka ce bai dace ba malamai su tsoma baki cikin siyasa saboda munafuci ce cin amana ce yaudara ce amma siyasa asali annabawa ne suka zo da siyasa wallahi tallahi siyasa ba ta da wata fassara ka je ka dawo fassarar ta gaba ɗaya duk inda za ka bincika shi ne jagorancin mutane sanin hanyoyin da za a tahiyar da mutane a jagorance su a kai su ga alheri ko a kai su ga shari wannan shi ne kawai fassarar siyasa a dunkule a mulmule to in wannan ne fassarar siyasa kai wani irin duhun kai da kikin wani gida ne kai da za ka ganin cewa duk duniya kowane sakarai da samana ya iya sa baki cikin siyasa sai malamai kaɗai ba za su sa baki ba ya ai su ne ma'abutanta kayan su ce ta su ce su suka santa su suka san cikinta da wajenta saboda haka yanzu za ka ganin cewa malamai sun san siyasa ko ba sani ba tun da dai yanzu da shawarar malamai za a ɗora ƙullawa ko kwancewa a cikin nijar ko to 'yan nijar ku yi fatan alheri kamar yadda muke fatan Allah ta'ala zai bulbulo da alheri to insha Allah in dai da gaske ne wa'annan maluman namu da aka ɗauki sunayensu wanda muka gani a takarda in dai da gaske ne za su je su ba da shawara a ɗauka ba wai za a zo bane a tsara a ce ku sa hannu in dai da gaske ne shawaran su za a karɓa na rantse ma da Allah ina da tabbashin cewa akwai masu tunani cikin su akwai masu ra'ayi wanda duk shugabannin da aka yi Nijar ba su da irin wannan ilimin da wannan tunanin da wannan ra'ayin nasu saboda haka al'amurra za su yi daɗi kuma wannan ya nuna cewa da gaske ne wannan shugabannin namu sun zo da manufan gyara da gaske ne so suke a yi gyara saboda haka suka ɗauki waɗanda suke tunanin za su ba da shawarwari na gyara Allah ya taimake su da su da su malumma da ma duk wani mutum wanda aka ɗauke shi da manufa ana kyautata mai zato Allah sa ya zama haka wanda kuma aka ɗauka da manufan son zuciya to Allah sa a gano kuskure ne a canza shi da haka muna fatan Allah ta'ala ya ƙara taimakon ƙasar mu ta Nijar ya ƙara taimakon sauran ƙasashen mu na musulmi Allah ta'ala ya kawo mu daidai da kanshi da abin da yake baraka har wasu ƴan uwa suna ta yaya ta jita jita sun fara tsoro sun fara shaku to ƴan uwa abin da kuke tsoro Allah ya canza shi ya zama alheri abin da kuke tunanin zai faru na shari Allah sa ka ya faru tun da bai faru ba tsammani ne kuke ko na haka duk abin da kuke tunanin haba dai haba dai haba dai haba dai Allah sa haba dai in ku ta koma ta ba dai kuma da yaji ku ci don haka muna fatan Allah canza muku wannan manufai ta ku da abinda kuke jira na sharri Allah sa kai faru Allah sa alheri ya faru kuma harkon wanda za su ci riba alheri su ne masu tsoron kar sharri ya faru Allah ta'ala ya kwararo mu albarka da alheri a cikin ƙasar mu ta Nijar ya janye mu sharri da matsala da fitina duk wanda ke sanya kamun rigima da kwarmaliya da tashin hankali Allah ka yi mamu maganin shi ya Allah mu roƙe ka da sunanka masu tsarki Allah ta'ala karɓi addu'o'in mu ba dan halin mu ba Allah ta'ala kaka kama mu da laifukan da wawayen cikin mu suke aikata ba ka yahi mamu ka yi mamu abuwa ka mamu gafara ka ba mu nasara akan mutane kafirai ka tausaya mamu ka yi mamu rahama da jin kanka da rahama ka wala haula wala quwwata illa billah sai da